الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba a littafinmu na wata wata na ahkamul jana'iz mun tsaya darasi na arba'in da bakwai za mu tashi darasi na arba'in da takwas shafi na ɗari biyu da ashirin daidai inda muke cikin babin babu ma yin tafiya bihin mayyit babin da yake magana akan abin da mamaci zai amfani da shi bayan wato ya mutu ita abubuwan da muka faɗa akwai addu'ar musulmi gaba ɗaya wadda idan aka zo lokacin da mutum ya mutu aka tsaya a kan gawarsa ko kuma yayin da mutum ya je ta ajiya yake irin wannan addu'o'in cewa Allah ya yafe masa ya shafe sayyarsa duk wannan addu'a ce ba ka san mutanen mu wata ɗabi'a da suke in ka je gurin ta ajiya ka ce Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah madaukakin sarki ya sa ya huta wai duk ka faɗi wannan sai wani ce to ya mana addu'a duk wannan da ka faɗa ba addu'a ba wannan kalmomin da yake faɗa shine addu'a ba Allah ya yafe masa da hada kan iyalin sai kaza ya ta shine addu'a sauran da kace ayi al'ada za a yi addu'a shine wannan kalmomin cewa Allah ya yafe masa jafi sai ya zai in so kake kai irin wannan addu'a sosai akan gawarsa za ka ga a kan gawa shi ma kuma lokacin da za a yi sallah ba yadda ake yi yanzu za ku gani har ɗauka ake yi a wayoyi a ta yaɗawa wani ya mutu an tattara wasu wasu na ta wani abu da ba ma an zara lawa bai hannun su wata wata bai da asali a jini shi sa za ku ga wasu suna ma kashedi mutum ya ce yana kashedi ne mana domin zai wasiya ya ce in ya zai ya san unguwar ko layin wani abu ake ce in ya mutu kar ya ba ba daidai ba ne shi kasancewar mutane sun taso ana an burtutu ana yi ba shi ke nuna bibi ba ne ko wasu ayari sun zo suna yin wani abu da ba shi da asali ko wani mutum zai raba da wannan misali yanzu mutum zai zo ai ya san cewa karatun qur'ani abu ne mai kyau amma in ya zo shiga ban aiki ya karanta ayatul kursi wani zai kalle shi ko bai kai shi karatu bai ce ba lada me yasa ayatul kursi ce babu kyau saboda ba ita aka saka ba shine matsala ba ita aka ce kai ba kamar wanda ya je wai da yana ciwon kai ne in ya je gurin likita ko famasi panadol zai bai ko paracetamol ba zai ba shi flagyl ba in ya ba shi flagyl ciwon kan zai dore zai kai ne don ba shi ne maganin ba maganin shi ne paracetamol to haka shi ma addini wa yaqifa inda amrihi wa nahyi saboda haka in kana so abubuwa su tafi daidai kai abin da ake so ba abin da kake so ba wani abubuwa da za ka ga al'adu na faɗa jiya cewa idan ka gubar da rikici da abubuwa da suka shigo shekaru da suka wuce sama da hamsin baya cikin har a malamai na wannan lokacin saboda ba rikicin ƙungiyoyi da yawa kokari ake ana tabbaka sunna annabi alaihi salatu wasallam kuma a wannan lokacin kana maganar malaman tariqa su malam Muhammad Sargana ba ku misali da mun karanta risalatul mayyit anan mutum jani ne amma ka ga rubutun da yi akan al'adu da aka shigo da su cikin addini to irin wayannan malaman rubuce-rubuce suka yi sosai wanda za kuma dukan abubuwan da yake ba daidai ba ake a wannan lokaci amma da zamani ya tsawo sai aka ajiye da dawa aka koma kawai san zuciya kowa yana bin kullu hizbin bima ladayhi bari aure to shi ne illa da ta shigo amma addini yawan mutane kuma yawan mutane yanzu ba kun ko da yaushe ne yawan mutane ke ma amfani ba don misali zan ba ku duk in baka taba ganin ta'aziyar binne mandela ba in ka aka tashi da karatu ka shiga youtube daga mutanen da suka zo binne mandela a duniya yanzu wannan taron sun ciya ba shara ne waje an nawo haba'an mansura eh a ji shugaban kasa tamanin aka tara a wannan lokacin mutane ku yadda su san siyasi ina ruwa Allah da su saboda aka ku gane taron jama'a da ake magana a kai shine annabi sai ya yi bayani yace masu tauhidi ba taron zuciya ba gyara ba ka tabbatar wanda zaka tara mutanen da suka san ka mutanen kirki ne waɗanda bayan Allah da in mutum ya ji mutuwa kan zai ake jiran da yake da Allah ba shi minti 20 zai je dawo to ake nema bayan abu ya riba ya kida wanda zai zo ta hotuna ba su ba mutanen kirkin da kowa zai iya ajiye abin da ya sauke tafi inda kake wannan yaron Allah sarki da Allah ya nemi excuse gurin aiki in gurin aikin zane ya rufe ya tafi ya ba sallah ya roƙa ba gafara gurin Allah su ake newa shine annabi ya ce mutum 40 suka tsaya a kan gawo ka suka roƙi Allah ce dan ka Allah zai wasu su ne saboda haka ya kamata a kiyaye kada a biya rima a kyakina to shi ne yake wayan abubuwan da za su amfani mamaci na hudu daga cikin su shine raji'a ne yake na hudu ma ya fa'alu bihi a to ana zo na abokan rubu ma yanda bai auki hilmayyi sai yake raji'a yawa to kaga shine na hudun kuma a cikin gabar za mu soke wala haba ba'du a cikin gabar za mu tashi ma ya fa'alu bihi waladu salih min al-a'mal salih yake a cikin sa za mu tashi na ga yana cewa wato mali yake wa zahaba ba'du ila qiyas ghayr al-walid ala al-walid wajen daga cikin su mutane sun taba kan cewa lallai wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a yi kiyasin wanda ba uba ba akan uba ai kun ga a can gurin an ce uba zai amfanu shine wato ma ya ba'alu bihi waladu salihi min al-a'mal salihah abin da da na gari zai yi na ayyuka na kwarai zai amfani uba ko to shine aka ce wasu sun yi kiyasi akan wanda ba dan wato baba uba ba ma shi ma zai amfana kamar kawai baka da alaka da mutum yadda uba zai amfani da ɗansa to kai ma da baka da da baka haife shi ba kai ma za ka amfani wasu yi kiyaki a haka abin da malai yake magana a kai kenan sai yake to wannan magana wa huwa qiyasun ba'il kiyasi ne na barna rusasshen kiyasi bai ba a ce wa yanzu yadda ɗanka za ka amfani ɗanka ɗanka zai amfane ka idan ka mutu to haka ba wanda ba bai haife shi shi ma zai amfane shi to sai aka ce wannan kiyasin bai ba kiyasi ne rubutacci ne wujuri saboda hanyoyi da yawa kamar haka fuskoki kamar haka al'awwal fuska fuska ta farko annahu mukhalifun lil ummiyat lil ummiyat al-qur'aniyyah domin wannan magana cewa wanda ba kanka waje amfane ka idan ka mutu ya saba wa umumi gamewa ta alqur'ani da Allah yake wa allaita lil insani alif da lam listigraqul jinsi duk jinsin dan adam ake ne saboda haka ya gane wannan sai yake to ka kauli da ala kamar da Allah yake wa man tazakka ba ma ayata da kawowa duk wanda ya tsarkake ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake jiki fa inna ma yatazakka li nafsi to ya ga mu tsarkin ne dan kansa kamar man amila salihan ne bali nafsi saboda haka yayi tsarki ne duk wanda ya abin kirki ya zama mutumin kirki to kansa yawa wanda ya karkace to kansa yawa wa ghayru hadin al ayat kamar da na kawo alaikal insani da wajen da daga cikin ayoyi allati allaqat al falaha wanda ta wato ai karataya ta dingina rabauta wa dukunan jannati da shiga aljanna bil a'mali salihah cewa sai kai aiki na kwarai akwai ayoyi da yawa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu al-iman wal amal salih shi ake ta faɗa to shine ma da yake wa'annan wala shakka babu makawa annal walida yuzakki nafsahu lallai mahaifi yana tsarkake kansa ne bi tarbiyatihi li waladi ta hanyar tarbiyyar da yake ba wa ɗansa idan ka ɗauki ɗanka yanzu kana ta wani tarbiyya to kamar ƙarfafa kanka kai kuma Allah ya ce wa man yatazakka fa inna ma yatazakka li nafsi ko wa man tazakka kai duk wanda ya karkata kansa yawa to idan ɗanka yanzu ya zama mutumin kirki kanka kake karkacewa kana ta kokari ya zama mutumin kirki to kana ƙara karkace kanka ne an fahimta da kyau ko yawwa to shine ma da yake babu makawa duk wanda yayi wannan kansa yawa bi tarbiyatihi li waladihi da tarbiyar da yake wa ɗansa wa iyalihi alaihi da kuma bi kulawa da yake bi tsaya wanda yayi a kansa tsaya wanda akan yaran ka yau da gobe kai tafiya ma ka rike shi ake tafiya ake kaza duk wannan karkace kanka kai shi da abin da muke faɗa cewa in ka san ba za ka kula da ɗanka wato karka yi haihuwa ba dole ba ce amma kula da ta dole ba wanda yanzu zai ce me kai ce duk kai shekara ka goma sha biyar ɗan ka biyu ba wanda ya ce ba wannan ƙa'ida amma zai tuhume ka ko da shekara ka ashirin da aure ɗan ka ɗaya baka kula da shi ba za a tuhume ka a kansa domin ɗan ka ne haihuwa ba dole ba ce amma kula da ya dole ne yawwa to shi abin da yake yake to kaga duk wanda yayi wannan yana yi wa kansa ne wa qiyali ya alai fa kana lahu ajruhu wannan abin da kake yi a kan danka kuma ba dole ne in kai din ba ya zama yawo hanya ba ba zai kai domin yin wannan tsarkake kanka ne zaka je kiyama Allah ba zai tobe ka domin ya san kai kiyayen ka ko da annabi lu ma ka ya hakura da Qur'ana ya tafi ya bashi kuma Allah bai tobe shi a kansa ba kawai dai soyayya ta ta da yake an kawo ne ya ga ruwa zai tafi da jiya ya ubangiji tsana Allah yake innahu laysa min ahli innahu amal ghayr salih saboda haka aka yi masa wone ya kyale shi kawai tunda ya yi wala ta zai wa da su kujira ukura ya yi yayin da rabu da jiya zai harkar yana nan annabi sala abin da ya taba annabi sala to wannan shi ne amma da yayi da gaske kai iyayen ka ko kuma mutum bayan ya mutu dan sai manta ne kai iyayen ka ka mutu man dare wallahi ba abin da Allah zai ba abin da zai ba sai dai inda yake da matsala kawai zanto ba kai din ba ka kale shi yadda zai hada to wannan da matsala amma kai iyayen ka tsaya a kansa a ai Allah ba zalimi bane wala yazlimu rabbuka ahad Allah baya zalunta kowa to wannan shine to sai yake don ai ba ka gani wani sai bayan ya mutu sai ya yin shi shiga wani abu sai bayan ya mutu sai su shiga wani abu daban har albasa ba sai halin ruwa ba misali to san da yana raye da an san yayi iyayensa kuma bai ga ba su ba Allah baya haka kuwa to shine ma da yake cewa fa kana lahu ajru bi salati yawmi adan shi wanda da nini ko shi ya iya wato rabbi sai ce zai samu ladan kansa amma wanda ba shi ba ko mu yanzu da muke kula da yara a makaranta idan ka zo ɗan ka yi komai ba ka kawo shi makaranta wallahi ba abin da Allah zai mana kawai iya iya abin da za mu mutaya gaba ne mu ɗan ta yi kawai sai dai idan misali lokacin da suke ƙarƙashin mu duk abin da suka yi to in muka bar su wannan kuma ne hukum amma tarbiyya ɗari bisa da za ka ce mu ɗan sai ne sai a tashi shi da za ka ga wanda ya san wannan nauyin ko to za ka karfafa ɗan sai ne shi wanda zai kai yanzu mutum ne kawai kana sai ne kasa yanzu yana kai sai ka rike faɗa an za ka yi faɗa ba za ka ga ma wato saboda ko baka iya hira ba sai ka rike ba dan ya rike kuna aiki ko ba haka bane yawwa to shi ne wannan sai da ke mai hira ai da ake ta za ka daga wannan labarin ka koma wancan na kai ya guje baka to haka ake to shi ne yake na biyu dalili na biyu annahu qiyasun ma al-fari sai da qiyasi ne ma al-fari al-fari shi ne ko da bambai wannan qiyasi ne da aka yi shi wanda yake wato bambancin yadda ka san sama da ƙasa ne ba za ta haɗu ba shi kiyasi ko ana yi abin da ya haɗu ya haɗa da rakai uku saboda haka alkiyasu ma albarik ba ta haɗuwa bambancin kamar bambancin sama da ƙasa ne eh yace ce idza ta zakkarta idan ka tuna cewa annan shari'a ita shari'a ja'ala alwalad min katibil walidi hajo ta magana Allah ya sanya ɗa daga cikin tsorowarta aikin mahaifi aka annabi kamar da muka fi hadisi ya ga ku iya tuno hadisin hadisin na Aisha wanne alwaladu min kasbi abihi a wanne illa adiyaba ma akala ma akala rajulu sai ce kasbuhu ko kasabuhu mafi daɗin abin da mutum zai ci shine abin da ya tsoronta da hannunsa sai annabi yace kuma wa inna waladahu min kasabi dan sai yana daga abin da yake wurwurta kuma saboda haka da da yana cikin ayyukan mai alwaladu min kasabi azizi to sai yace um falaita huwa kasban da gairi ba tsoro wurta wani sabani mahaifinsu ya samar da abinsu shi ya furudutar abinsa ba kai ba shi sa ma ba ka cikin magada shi ko yana cikin magada wallahu azza wa jalla yaqul Allah yana cewa kullu nafsin bima kasaba kasabat rahina kowanne rai dangane da abin da ta tsorowar ta rahina ne rahina arahan jingina a jingine shi jingina shi ne da kaje ana faɗa jingina kaje ka kai wani abu ka karbo wani abu in ka dawo da shi a baka to shi ma da da rai da da abin da suke kullu nafsin bima kasabat rahina ko wanda rai da gani da abin da ya tsorurta to a jingina a kan fara suke bai ji ko shi ya san farar da da wa yaqulu laha ma kasabat wa alaiha ita rai a ji tsarin bayani tana wato abin da ta tsoron ta yana tare da ita wa alai na lada kenan wa alaiha sannan kuma yana kan ta makkasa ba abin da ta tsoron ta yau ala da laha duk da bambanci da la da ala mun ja bala odi odi yi mun kyakkyawar addu'a odi wa alayya ka yi mun bakar addu'a da auto laka dai ma mai kyau da auto alayka ne ma baka to shine ita ma rai laha ma kasa wato alaiha abin da ta tsoron ta ne kyau yana tare da ita wanda ke mara kyau ba yana tare da ita وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل ابن كثير يا فدا cikin tafsirin fadin Allah madaukakin sarki wa allaysa lil insani illa cewa ko da dan adam ba shi da abin da yake da shi sai abin da ya aiwatar ya tsorurta sai ce ai kana koma tafsiri ne da kanka tafsiri kenan yace ai kama la yuhmalu alayhi wuzru ghayrihi abin da ake nufi kamar yadda ba zai dauki laifin wani sa ba kadalika la yahsulu min al-ajl aka nan ba zai samu lada ba illa ma kataba huwa da nafsi sai abin da yayi wa kansa tunda an ce wala tajiru wajibati wujra ukhra to haka shi ma aiki alheri ke wanda kai ومن ومن هذه الايات ايه الايه الكريمه هنا daga wannan ayat mai girma ko istinbat shafi'i imam shafi'i yayi istinbat gano abu shi ne istinbat ya gano cewa rahimahullah wa wani cewa wuri wanda suke ma biyayya cewa annal qira'a ga wani karatu lalle shi karatun alqur'ani la yasilu ida'u thawabuha ila al-mauta imamu jabi yace bai da za a ce wani ya zo karanta qur'ani yace ya ba wa da ladan inji imamu jabi ya ba wa mamaci ladan li annahu laysa min amalihi domin wannan abin da kai ba aikin ka bane wala kasbi ko abin da ya tsoro wurta misali kai ba aikin sa bane sannan ba abin da ya tsoro wurta bane inda mahaifinka ne kai karatu kace Allah ya kai wa mahaifinka ladan yayi domin an tare kasbi shine abin da Imam Shafi'i ne shine magana da muke kwanakin baya cewa mahaifinka sannan ya mutu baka da wayo baka yi kudi baka gama primary ba ma maybe a kana secondary school yanzu ba yana kwance a karkashin kasa Allah ya ma dukiya kar ka zo kai sai mana waka cewa da ba da babu yana rayi da ne mai kira ai yanzu ba za ka iya masa yawa saboda yanzu ba za ka iya masa li an li annaka anta min kasbi li annaka min kasbi kana cikin abin da yake wurinta yanzu ba za ka yi masa da ka je ka samu ka zo da guri ka kira masallaci kace da ba wani yayi ba wanda zai ce ma bai ba malaman da suke tsamani akan wannan babu littattafai za a karanta ka ciwo su da yawa ko ki karaba wa makaranta kace da ba wani yayi yayi kaga da cewa da yana nan ƙarya kake yi wannan in yana nan ba ba ma za a yi da ke yau a rika cewa ina wani a ce ai ba a ganki ba eh ko kuma bai sani ba misali da ko da kana farakar da shi dai an kar ana samu wannan da yawa sai a ko da ni na ji wanda ko a garaje kan ba ko wanda sun ji a baya mutum da ga ya gabura kuma sun yi saboda ko wanda kuma ba a sanar da su ba saboda haka ko ya mutu ko kana jariri ya mutu yanzu za ka iya gina ba gida za ka iya gina ba makaranta za ka iya gina masa za ka iya yi fita wato na yi kiran sadaka jariya littattafai ayyuka duk wani abu da alheri da niyyarsa ka miki ko okay ai za a yi za a yi kwakwarewa kwakwarewa insha Allah gaba ɗaya wa'annan abubuwa mun fara magana tare an gane na da wannan da yan al'ada suke yi ma anzalallahu bi akum sai ka yi cikin gari za ka gani ka ga yadda ake wannan abun nan shi za a ce so dama wato a karatun ya danne al'ada ya danne ta saboda al'ada ta yi tasiri gaskiya musamman a harkar mutuwa kun ga yadda cewa al'ada ta yi wa aure kace kace kace to so take ta mutuwa haka ba ta kashe gaba ɗaya tsarin addini al'ada ta koma zalla ba kuma a za haka to shine malai yake cewa imamu shafi yace babu yadda za ka yi karatun qur'ani kai ba dan mutum ba sau ka zo ka ce ka ba wa ne ladan shine imamu shafi idan dan sa ne yace idan dan sa ne kai yayi wane mutum to sai yace um Na'am, wani hada saboda haka ne kun ji wata magana. Lam yanzuk ilayhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatu. Annabi bai zaburar da al'ummar sa akan haka ba. Annabi bai zaburar da al'ummar sa akan haka cewa kowa ya je Qur'ani ya kai wani bai ba. Kuma yana raye ta hannu suka wasiya kuma yana jin ciwon rasuwar ta hanga. Ya ji ta. Matuka wala asahum alaihi kuma bai kwaitar da sahabbai akan haka ba wala alkadahum ilaihi bai jinyar da su akan haka ba bi nafsin da wani nafsi wala ima'in ko nuni walam yunkal zalika an ahadin min as-sahaba radiyallahu anhu yake ba taba ciro haka daga wani daga cikin sahabbai cewa ya taba yi ba farko dinin shi walau kana khairan la sabaquna ilayhi yace kuma da alheri ne da sai sabai sun riga ni ko ba haka bane duk wani abu alheri da kaje an faɗa a alqur'ani sabai ne suka fara yin ta Allah shine misalin da ne a karatun mu na Huzaifa bin Yaman cewa inda za a tambaye ka wani aiki alheri a alqur'ani in ba a yi kinin zuwa yi ba a ce ka kawo sunan suwaye da suwa Allah ya ba a nan duk sahabin da ka faɗa kashi domin fara ne sahabi ne ka sa sunan sa inda ba an riga an yi shi da Isra'il ba wallahi kashi duk sahabin da ka faɗa kashi sai ce wa babul qurbati yukaddaru fihi ala nusus kun ji kofofin alqurbat kusa ta kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ana ta aijuwa ne akan nafsi da aure zaka kusanta kanka zuwa ga Allah to sai nafsi ya tabbatar ma da wala yusrafu fihi amma dai kalmar shine wala yusrafu ba yusrafu bane ku gyara ولا يتصرف فيه بأنواع الأقمسة ba a sarrafa wato tasarrufi a cikinsa ta hanyar sai ta nau'o'in kiyasi shine al'aqida yake ne alkiyasi wal ara da ra'ayoyi ba da su ake cibiyar wa'in abubuwan ba wa qala al-aizzu izzuddin ibn abi salam fil fatawa izzuddin ibn abi salam fil fatawa yake wa man fa'ala ta'atan lillahi ta'ala duk wanda yayi aikin Allah madaukakin sarki yayi aiki na biyayya ga Allah madaukakin sarki sun ma hada sawaba ila hayyin sannan sai dauki ladan gaba rayi aw mayyitin ko matacci lam yuntakal sawabu hadidai yace to bara daula da kai ba ba za kai masa yace domin laysa lil insani illa ma ta'a babu wani abin da zai samu mutum sai abin da yayi a cikin kabarin sa sai wanda yayi fa in shara'a fi ta'ati nawiyan an yaqa anil mayyit lam yaqa alu yace in ya riga ya fara yake da shine shara'a inda ke ruwa ko sai ce fa in shara'a fi ta'a idan yake da cikin biyayya ga Allah nawiyan yana da niyyar cewa an yaqa anil mayyit cewa wannan abun yaje ya samu mamaci lan ya ka amu to bare fata ne shi ba illa bi mastatnahu shar'u sai shi abin da shar'a sai istisnai sai to gaciya ka sadaka ka masalaka an bayyana da jago wa sawmi da azumi wannan akwai na ci zuwa kai mun biya a baya in za ku tuna wal hajj da aikin hajji wannan ana iya wa wani su akara da nafi a kai sadaka aikin haji azumi وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول اكثر العلماء abin da ibn kathir ya nakalto cewa maganar imam shafi'i ce ita ce maganar mabiya yawan malamai wa jama'atin min al hanafiya da wasu malamai cikin mazhabar ahnaf in mazhabar abu hanifa kamar da kala hutu da bibi fi jami'i ihya kamar da imam al-zabidi ya bada cikin jarwar ihya wanda yake da littafin al-tajrid al-sharih ko littafin muktada na bukhari akalis na uku anna hada al-qiyasa malai yace wannan kiyasin da aka yi lauka da sa'iya da ya inganta la kana min muktadahu da abin da zai da ya kasance cikin abin da zai hukunta shi ne istihbabu ihda'u sawabi ila al-mauta da zai hukunta mana cewa mutahaddi ne mutum ya aiki alheri ya ce ya bawa mutum da ya inganta jawabi walau kana kadali yace da kuma haka ne la fa'ala musalaf da magabata sun rike da an ga suna yi li annahum ahrasu ala thawabi minna domin sun fi mu kudayin lada wayabu wayabu hudayfa kudayin lada hudayfa bin yaman waye kake da jiya duk malaman garin nan ba shi da ai wani da yazo karan bana da yazo yace masa wani tabi yake da shi yace Hudayba yace yanzu kai ka ga annabi yace kwarai ko da idan ka yace to kai yace ka kuka kyale shi kuma yace wallahi da mu ne daukar da zamu rike ba zai ta ka kaza ba ai kaza kaza kaza kaza sai wazai da yaji yace ka ji cika baki yace bari ga ma wani abu yake ni din nan ni ina cikin mutanen da a yakin gwalalo ana muku mukun sani annabi alaihi salatu wasallam ya kalli sahabbai biyo mu yake manyan sahabbai na zaune yake waye zai je gano mun halin da kafirai suke ciki aljanna ta tabbata a gare shi yace na rantsa da Allah ba wanda ya kai yace amma kana nan kana wa mutane abin yace wallahi ba wanda ya kai eh kaka kowa shiru yayi har sai ne ya rika kallon su sai wayan kai yace waye wannan kowa ya sun sai da sai baya so a yi sai dago yace wani ne sai to waye wannan yana zuwa kan wanda yake hudai ba ne bai ce waye ba yace ina ji ya kama turaren kan wallahi da ya aika ni yace yana cewa in je kuma na cire tsoro gaba ɗaya na tafi sai kawai ku zo yanzu kun kurka maganganu sai wani mawaki ya tawaka yana wanda shi ya zo za mu rika dauki yau ta kila yana cikin sa Abuja ya Allah eh to mun Abuja ya duk abubuwan da za a nuna an nuna mata wanda za su nuna cewa annabi shi ya fi kowa girma amma ya yi imani dai ba ka gode wa Allah da Allah ya zai da babanka da kakanka da kakan kakanka duk musulmai ne da ka zo zamanin annabin waye san cewa Allah ina ji kana cikin masu take su Abu Jahil baya ka gode wa Allah kawai yanzu in dai daga ce ne law kana hubbuka sadiqan la ata'atu kai ta mun san dai daga ce kake baka zo zamanin nasa ba ai ya bada labarin wanda wasu zo zamanin sa ba amma suna kwaɗayin haduwa da saboda haka ka bi shi kawai shine kawai ba su sun cika wani to shi za annabi yake lawan faka ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadin wala nasibahu haka yake da ɗayan ku ne zo gaba ɗaya in ɗan gwaje in ji kun ji ana irin ɗin billionaires a Afirka ko ko a duniya ba misali inda yau zai rabar da wannan dukiyar gaba ɗaya bai kai kwano ko kwanan ja ɗaya na sahabi ba na dawa wallahi bai kai ba ban sai bulge da wani saboda ba musulmi ba dan kwace kaga dai mai kuɗi ne kai ba ka yarda da sadaka mai kuɗi ne ko yau to ko ne ba da komai na ta ayo ya kwana ba komai a cikin sa sai riga bai kai mudu ɗaya na sahabi ba wallahi kawai gaba Allah za ka bin Allah kai wa annabi biyayya amma kika baki wannan ba na mu bane ba na mu bane ko me za ka yi yanzu ba za ka kawo kawai to wallahi saboda haka wannan shi ne to sai ya ce um ainihin wakari ok to shi ne ma da yake gaya mana a cikin na uku muke an gane ko yawwa walau kana kadhalika la fa'ala salaf ya nan ma harasu ala ala thawabi minna bila rayb ma da yake ba ku kwanto ai bila shak ba ku kwanto cewa sun fi musallada Abdullahi da Umar da ya dara ba da lada goma duk sallama yawo ya rike a kasuwa kai wace kasuwa kaje ka rika sallama ibnu umar aikace sallama duk inda yawo ya rike assalamu alaikum wa rahmatullah kawai saboda annabi ya ce assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin haka abdullahi dan umar ya rike kai yanzu sallamar kai biye sallama ba sai a sa ba su malam Sulaiman Allah ya ji kansa malam Sulaiman assalamu alaikum ake saboda tsabar sallama saboda kaga abun ba almara ne ba a yin sa a cikin mutane wai har suna ake sa wa mutane su sa bai ba haka bane ko ba ya saba da sallama fa ce wani ya je sallama bari ku ga yanzu zai sallama har yi ake da kai eh an ji yanzu ba gashi muna yaban dattijan kware ba Allah ya zai masa an gane ku to saboda haka wannan shi ne to sai yake walan yaf'alu dalika kama sabaka fi kalam ibnu kathir malai yace amma duk kwaɗayin sa bai na lada ba shi haka ba a cikin zantukan ibnu kathir wadalla hada wannan yana nuna cewa ala anna al-qiyas al-mazkura wannan qiyasin da aka ambata gairu sahih bai inganta ba wa huwa al-murad shi yake annabi wa qad qala shaykhul islam ibn taymiyyah al-harani rahimahullahu ta'ala fil ikhtiyarat al-ilmiyya yana da littafi al-ikhtiyar mujalladi ne an gane ku yawwa yana ma har yanzu ana sai a kasuwa yake lam yakun min adati salaf baya cikin al'adar magabata idan sallau in suka yi sallah ta dawu'an ta ta dawu'i au samu ko suka yi azumi ta dawu'an na nafila au hajji ta dawu'an ko suka yi hajji na nafila au qara'ul qur'ana ko suka karanta alqur'ani yuduna thawaba zalika ila abwatil muslimin sai gaba ɗaya mun ba da wannan zuwa ga fatattun musulmai ba ta yi magabata ba ta haka ba ta ji matsalar karatu ko in kana yi sai ka rubuta al'ada kan aji kana gaji ba a rika rusa ta don wani abu da zaka ga muna biya a bayan da rubuta al'adu to shi dadin karatu kenan yau to sai ce to kaga ko da mutane sun ka ga sai akan me akai kai ka san me ka san cewa an yi kaza amma fa al'ada ce to shi ne malai yake cewa to fala yin bashira udul an tariqi salaf bai kamata a karkace wa hanyar magabata ba bai kamata ba fa inna hu abdalu domin su ne shi ya fi wa akmalu kuma shi ya fi cika wani shekhi rahimahullahu ta'ala qawlun akhar fil mas'ala shekul islam yana da wata magana daban akan wannan matsalar salafa fihi ma zakarahu aniban yayi wata magana da ta saba abin da ya faɗa a baya ajilanci kenan ajil salaf ko kuma abin da ya zo daga magabata fa zahala sai ya samu zahala bi ma'ana wahima sai wahali yayi kuskure ila annal mayyita yantabi'u bi jami'il ibadati min dai cewa a wata magana ta ya ce shi mamaci zai amfani da dukkan ibadar da wani zai yi kaga wannan magana ta saba wa wasu da ke da imamu shafi to sai ce wa tabanna hada alqawl sannan sai wasu ka rungumi wannan magana shine tabanna tabanna yayi za ka dauko wani mai daukan wani laka shine tabari wanda sara lahu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi shi ma ibn al-qayyim a cikin littafin sa ya ya dogaru ya kafa ya kafa dalili da shi wannan magana ta malamin sa ibn al-qayyim a cikin littafin sa aro bima la bima la yanhabu ne ko bima la yanhabu min al-qiyas shi abu da ba zai amfani ba wajen qiyasi la yanhabu bi ma'ana la yanfa'u ko la yantabi'u abin da ba zai amfani ba wajen kiyasi alladhi sabaka wanda ya gabata alladhi sabaka bayanu budlani qariban wanda aka ma bayanin rujewar sa nan kusa wadalika ala khilafi ma ahidnahu min rahimahullahu ta'ala wannan kuma ya saba wa abin da muka saba daga cikin shekul islam min tarki tawassu'i fil qiyas na wajen bar faɗaɗawa wajen kiyasi ba ɗabi'ar da waje a rubuce rubucensa ba ya faɗaɗawa faɗaɗawa mai faɗi wajen kiyasi bil umuri ta'budiyya wajen ayyukan a wato ibada amma al-ma'da wannan suke dan ka ibnu jariya ba san shi da wannan ba lafiya ba musamman ma ma kana minhu musamman abin da ya kasance ala khilafi ma jara alaihi salafu salih radiyallahu anhu musamman abin da ba magabata na kware ba akan su suka tafi ba sai ku islam baya ga cewa ana to amma nan ya samu din kidi wa kada aurada qulaqatu qulaqatu kalami la alawatu sayyid muhammad zakir riza fi tafsir al manaf babban malamin da na indiya ko kusan malamin indiya Allah ya musu in ka kan tafsir al manaf din nan zaka gane ɗan baiwa ne su kuma ya da kiji suke to ila zikuje garin wani zakir rice din nan Allah ba haka suke shine da yazo a zamani lokacin da muna daga Madina za mu tafi Makka motar da nake ga za a tafi za a tafi za a tafi a ziyara motar da ake shiga wannan motar nake ga dai za gaba ɗaya ɗan Pakistan ne da India ne tunda aka shiga har aka je inda za a daukar kawai tattauna suke ta ilimi Allah za ga mutum da zani ya ɗoro zani amma ya rika ruwan hadisai ni dai ina zo na kawai kallon jinaki manyan wani dattijo a cikin su nace wannan malami ne in ka je da yake ruwa haka kawo abu na tarihi kawai zai balle sai ce ai an yi kaza an yi kaza karatu kawai suke har aka kauta to komai har da ke ciki komai abin da amma ba za a hanaf suke bi su zama da biya eh in ka kace ka ballo wannan gurin ba ka rika bayani a ta hanaf shike sai ce ثم رد عليه ردا علميا قويا kaji wannan da ya tawo shi Muhammad Rabi Rida a wannan tafsirin manafin ya dauko magana Ibn Taymiya ya kawo ta yadda take sai kuma ya ma raddi na ilimi ne karbi ba za ki sai ba raddi ya man na ilimi ne karbin gaske ya kawo dalilai wal yuraji'u wanda yake so yake je muraja'a man sha'a wal yuraji'u man sha'a an ya tawassa duk wanda yake so ya yalwata akan wannan matsalar ya koma cikin littafin tafsirin mana mujalladi na takwas jaji na 254 zuwa 270 inji wajen 30 zaka karanta akan wannan matsalar zahaban nasu wa bakiyana sunan ƙarai kuwa fil matsala akan matsalar sai yake wa qad istagalla hadha alqawla kathirun min almubtadi'a istagalla bi ma'ana ribata hakika wato mafiya yawan yan bid'a sun ribaci wannan magana ta ibnu taymiya da ya ta cewa ya riko cewa ai aikin ibada ko wanda kai shi sai suka rike ta wa tafadu zari'atan fi muharabati sunnah suka rike ta zama musu hanya wajen yaƙar sunna cewa ai malamin da ku baya ce kaza shi ma ibnu taymiya wani zai ce wai Allah ku ba haka na wani yana faɗa wa hadaju bi shaykhi suka kafa hujja da malamin wa tilmizi da talibin zawai ibnu al-qayyim ala ansari sunnati wa atba'iha suke kafawa masu taimakon sunna da masu bin sunna hujja ya ga ibnu taymiya ba da ibnu al-qayyim sun ce kaza to bar ku ne ba ne sai yake wajen ila ulaikal mubtadi'a yace wannan yan bid'a sun jahilci au tajahalu ko sun jahilta da kantan ku gane bambancin kalma jahila sun jahilta tajahalu sun jahilta da kantan suna zane an fahimta da kyau ku anna asara sunna cewa su masu taimakon sunna la yuqalliduna fi dinillahi ta'ala rajulan bi ainihi ba sa dogaro ba sa takalili ba sa makalkale wani mutum a ce addinin Allah madaukakin sarki akan kansa ko a kalli wani mutum a ce shi ake bi kama ya fa'alu ulaika kamar yadda wayan suke sai ce wala yusiruna ala al-haqq alladhi tabayyana lahum sannan ba sa tasirantuwa da maganar wani akan wata gaskiya da maganar wani an gane ko min al-ulama cikin malamai ma ma kana duk girman sa malamai eh ba ma gane aiki kado ba hasanan fi ilmi yadda suka kudinta cewa lallai a mutumin kirki ne kuma yana da kyawawa a cikin ilimin sa wa salahi da salahata cewa mutumin kirki ne nagartaccen mutum ne ni yadda ahlus sunna suka dauki mutum a haka ba ta dogara ne yasa wa annahu mutawallidu inna ma yanzuruna ila alqawli la ila alqa'id kullum magana ce kallo ba mai magana ba shine kaida ahlus sunna wa ila dalili kuma suna kallon dalili warai da ila taklid ba taklidanci ce ba makarkale wa mutum ce ba an gane ko jahilina nisba ayyuhum qawla imam dar hijra sun sanya wato tsantsarin su a irin wato gurin maganar babban malami ibnu al-qayyim imam malik imam dar hijra bari ku bari ku tune yake imam dar hijra cewa imamin na min ahadi ba wani daga cikin mun je ibnu imam malik illa radda ba ce sai an maida maganar sa warudda alai kuma ai mar raddi ba ce sai ya juyar warudda alai kuma shi ma a juyar mar abun nabi shi zai yi raddi na wata magana kuma shi ma za a juyar masa da maganar da yi illa sahiba hadal qabr abun nabi ba wanda zai yi magana ba sai sai ya ce an ce amma banda wannan na kabarin nan ya nuna kabarin annabi alaihi salatu wassalam shi kadai ne in yayi magana ba a jiyo mar wa qala bi yake kullu ahadin yuqadu min qawlihi kowa da kuka gani ana iya karban maganar sa wai raddu kuma ana iya jiyo mar da ita illa sahiba hadal qabr banda na kwanta a kabarin nan kina wa shara ila qabrin nabi da sai nuna annabi alaihi salatu wasallam shi kadai ne in yayi magana ba a jiyo sai ta to da ji aka aiko ma wa idza kana min al musallam bihi idan ya kasance yana daga cikin abin da za a kallama an gane ko inda alil ilmi a wajen mabuta ilmi cewa anna li kulli aqidati cewa ko ta aqida da kake gani aw ra'ayi ko ra'ayi yatabannahu ahadun fi hadhihi al-haya da wasu suke tsofaruwa da ita suke danganuwa da ita a wannan rayuwar cewa tana da asarar tana da wani tasiri fi suluki a cikin rayuwa in khairan fa khairan cewa an alheri ne abin da duk wani abu da za ka gani koyi da shi yan ban ɗan dirama mantaci addini kowa da wanda yake ya zama mazan model za ka ga akwai wanda yake koyi da shi wataƙila abin da yake koyi da shi ɗin mai kyau ne wataƙila abin da yake koyi da shi mara kyau ne shi ne ma da yake dole a rayuwa za ka samu wannan sai ka in kairan ba kairan idan abu ne da kake koyi da malami ko wani mutumin kirki na alkhairi to alkhairi ne wa in jarar ba jarar in jarar ne ma ya zama shari fa inna min al-musallamu bihi aidan domin abin da za a sallama har yau shine annal asara yadullu ala al-mu'assar cewa tasiri gurbin yana nuni a bisa abin da aka yi wa biyayya wajen wato wanda aka mai wa gurbin tasirin abin da ka gani yana da alaka da wanda aka yi koyi da shi kuna fahimta ta kuwa cewa idan ka ga mutum yana koyi da mutum to yana da alaka da abin da ya koya din an fahimta da kyau ko eh abin da mutum ya koya yana da alaka da abin da da wanda ya koya ba ka shi ne abin da ya faɗa a baya in alheri ne to alheri yaro ya koya in sharri ne sharri shi ma ya koya to shi ne ma da yake cewa wa anna hadahu ma muntabitun bil akhar dole sai daga shi da wanda aka yi koyi da shi da mai koyi a gaba ciki kai ba wannan ko ai makaranta yanzu yau da gobe yara sun kana iya zaman musu role model akwai yaran da kawai ta hula kan aka take ta hula za ga a gidansu yana in ta kan dan baban zai tambaye ni ce malam wanda ya ake yake ta hula to shi ne al'asar wal mu'asar abin da ake ko mu taba wani malami a daro arba wata rana kawai akwai wani yaro wani yaro ya zama ba da cikin jini wasu shekaru saboda haka kullum babansa sai da yadda yake sa wula rannan bi sai to wai kai ai sai ce ai malam wani haka yake da rannan bi yazo makaranta sai ce da Allah ya san ganin malam wani ana ta tattauna kafin ma kafin ma a shagun ne kafin a gaya mar kawai sai ya fito daga banta kira ku ya ce wallahi wannan ne yace yace idan aka ce ya yace sa hulansa irin na tsara to shi ne ba da labarin yace ce kaza to shi ne da abin da wato yace da al'adar yana da alaka da mu'assa yana da alaka yana da tasiri an fahimta da kyau ku to shi ne ma da yake gaya mana anan to sai yace khairan aw sharran alheri ne ko sharri ka ba da kaza ka bai da muka ambata wa ala hada akan wannan ko balan balasna da shukku mu ba za mu shakka cewa Allah ne hada alqauli asaran sayyi'an fi man ya'malu wannan magana tana da tasiri mai muni dangane da wanda wanda ya tsakko abu ya ɗauko cewa idan aka yi magana wato idan ka aikin ibada ko wani iri ne ko ba ka da alaka da mutum za ka iya bai yace yana da alaka ne au ya tabannahu ko wanda ya rungumo magana yace min zalika matsala daga kan haka akwai misalin cewa anna sahibahu yattakilu barku me irin wannan aqida wanda yake cewa ai kowa da ai aiki in kai aiki zai je samu wani yace masu irin wannan ra'ayin suna yin sakaci suna dogara da cewa fi tahsili tawabi wa daraja cewa lada zai tafi ya samu mutum da kuma matsayi al'aliya ta madaukaka ala gairi zuwa ga wani sa da ilmihi saboda yana da sanin cewa annan nasa yuhuduna al-hasanati li akil marati fil yawm abin nufi abin da malai yake nufi anan cewa annan sahibahu yattakil da irin wannan aqidar zai zo ya dogara za ku ga baya aiki a dai domin ya dogara da cewa in ya mutu wani zai yi aikin lada ya ya ba shi shi ba zai ba kaga shi ne babban illar da za a samu idan mutum ya zo da ya dogara da wannan ya ai kullu ana addu'a maka mu ba ba muna faɗa nan ba cewa musulmi mana gana wannan gaskiya za mu gidan gaskiya muna fara cewa malaman mu da iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara to sai zai kwanta kawai ya ai ana na abu sallaci ne mara addu'a shine abin da malami yake zai zo ya dogara da wannan yake kiru zai ta hankalce bi ta jini sawabi cewa zai samu lada wa daraja shi aliya cewa zai samu darajoji madaukaka ala gairi in wani sai ba bi ilmi zawar sanin sa cewa annan nasa mutane yuduna na hadarati li ajil marar wai mutane mutane daruruwa suna nan suna ba shi lada yana sai yana kwanta a kawai yara ta kawo man lada fil yawmi a fil yawmi wahid a rana daya ila jami'il muslimin zuwa ga dukkan musulmai wani yayi addu'a ya ce an raba musulmai duka ala ahya'i minhum wa amwat rayu da matattu sai ce wa huwa wahidun minhum sai ce to ai ma da ina yi cewa ya ga kanka ce cewa har yanzu ana sai ce to shi kenan shi ma yanzu yana dan da yake raye da shi ake rayuwar addu'a shi ma bari kawai bari ya bari ba zai komai ba in ya mutu shi ma ya ɗaruruwa za su yi ma sai ta kankance da wannan wa huwa wahidun minhum sai ce ni ma ai ina cikin su da falimaza la yastajni hina idin saboda ne ba zai wadaci ba a wannan lokacin da amali gairi da aikin wannan sa an sai da gabar aikin sa wa kasbi da tsoron sa alasta karama sanat kai ba ka ganin misalin cewa annaba azal mashayikha akwai malaman da a yanzu alladina ya'ishuna ala kasbi ba'd kalami da tim suna rayuwa ne da wato sun dogara da wasu na ɗaliban su hatta abin duniya ba ta nema sai dai a ɗorawa kawai wani a ce to tunda wani yana sana'a ya je ya nemo shi zai kawo a sai sai wani shi zai kawo buhun shinkafa wani zai kawo buhun gero wani zai kawo kaza wani kai saboda lalacewa ba akwai waɗanda suka yi intikarin cewa aikin haji idan ya dace musamman arba in ta dace da ranar juma'a to dai kake da arba aikin haji saba'in shine mutum bai zai tattaba gaza wani malami yace mana akwai randa wani ya taba wani magana yake masa kai yanzu in kai haka ba aikin hajji ka zai lalace to rana an yi ta a juma'a ce suna aikin hajji sai yake masa ai mata lalace saura 69 saura 69 in kai yake kawai ta bai wannan itikadi ne waye zai ba waye zai ba wallahi wannan abin yake shi da wasu aka ce in za ka fado juma'a sai ai tururuwa har ɗan zane su tafi eh to suna ganin in ma sun ji ai guda ɗaya ce saba'in ji aka dauke aka lalata mu kaga wannan itikadi ne irin wannan abubuwan da ba su da asali suna sa mutane su sakankare su kibin Allah shi ne abin da malai yake magana a cikin za ka ƙi mun Allah ne ka ci yadda cewa cewa ai shi kenan za a yi ba da abin da mutum ya zakan kace za a yi masa ba zai nasara ba yanzu ko a makaranta yanzu za ka wanda ya dogara da wanda yake mutu karago eh shi karago ne za a ce jirgi ne za a bin shi yana yi ba ana ɗauke shi da gaban ku kowa sai dai tsaya ba ga wani ba da rubutu wallahi kowa tsayawa ne domin gaba ɗaya da shi kuka dogara za ka jara ai wannan jirgin annabi ne gaba ɗaya wani ne wani yake zuwa gaba ɗaya shi zai je yayo karatun su kowa yana je yana bacci an yadda wani ya je yayo karatun za a ba shi abinci a kai shi kafteriya ya ci shaja ko da yake ya yi wa kansa ji ya isin da ji ya ci amma abin da kai shi ne wata ran inda illa take in aka gano da aka kwace muku da tsini sun ja zaba ka gani to sai da haka ya kake gani wannan kaga za ku fi karewa lokacin da mutum yake karatu ya dogara da wani in ya je kaji jaraba ya yake duniya za ta yi ma zafi ke ta gudu ke ta kallon fili da ba abin da za a yi ma wa'ayi an gane ko kamar ka ɗaga mu abin ko to bari nan gurin na kamar zai zama gurin tsayawa fali ma za la yastagna la yastagni ina ga mutai a nan bari ne alama nan zai bi daidai gurin tsayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da suna ya kyakkyawa da kofin da muka kusa Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi wannan tambayar da wani ya turo da ita tana da alaƙa da karatun karatun mu za a zo kan gaba ina ga zan bace a cikin abin nan akan abin da yake abu addu'a da mamaci ba mu gama ba eh yana insha Allah muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu kumbunta mata musulmi ma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara dan ta mu gado Allah ka samu ta da kyau da imani wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin akwai bayan Allah da za su aure da ƴaƴansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ruba musu asiri ya ba su yadda za su muna roƙon Allah da sunan su jawawa da kokokin sa wadda kama su neman aiki da admission da sana'a Allah ka agaza mu kasar mu Allah ka zauna da lafiya sun ta rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana kayan mu da banne da yan uwa da suka kauta hanya Allah ka dawo mana da su hanya suna roƙon Allah da sunan su jawawa jihar mu Allah ka nuna da lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari اللهم علمنا في أعظمنا وأكل حكمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.